أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الثابت الوعد الأمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانتظاره العظيم أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu yau lahadi sha hudu ga watan Ramadan a hijirar manzon Allah alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in a wannan masallaci mai albarka da muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wadda a jiya mun tsaya a ayan da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani akan jinin haiba wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adha فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين gwargwadon iko gwargwadon sanin mumin ɗan yi bayani akan abin da ya shafi hukuncin jinin haiba da kuma matsayin jinin haiba a addinin musulunci da akwai abubuwan da jinin haiba yake hanawa wanda idan mace tana haiba bai halatta mata ta aikata waɗannan abun ba daga cikin su mun ambaci wasu shafi mun ambaci da akwai azumi ba za ta yi azumi ba amma za ta biya azumi sannan mun ambaci da akwai sallah ba za ta yi sallah ba kuma ba za ta biya sallah ba sannan da akwai karatun alkur'ani sannan ya haramta mijinta ya yi jima'i da ita ta farji ko ta ina ma sannan ya haramta mata ta yi tawafi sannan ya haramta mata ta ɗauki alƙur'ani kukutum ɗinsa ya haramta mata sannan ya haramta mata ta yi itikafi kuma ya haramta ta shiga masallaci kusan abubuwan da suka haramta wa mai haida abubuwa ne guda goma sha ɗaya wanda ya kamata a kiyaye wa innan abubuwan in dai mace ta san tana cikin jinin al'ada to bai hallata mata ta aikata wa innan abubuwan ba sannan a ƙarshen ayan Allah ce inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin Allah yana son masu yawan tuba kuma yana son masu tsarkaka ga barin zunubai malamai suka ce a faɗin Allah a wannan aya inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin yana nuna cewa Allah ubangiji zai karɓi tuban wanda suka tuba daga cikin wanda suka kwanta da matansu lokacin da suke jinin al'ada wanda suka aikata haka cikin rashin sani Allah yana karɓan tubansu kuma Allah ya hubbul mutatahhirin yana son wanda suka tsarkaka wanda ba su aikata hakan kuma ba su taba aikata hakan ba aka ce Allah ya gabatar da tuba ya gabatar da tawwabina akan mutatahhirina sabila da kar wanda yake aikata zunubi ya ɗebe tsammani daga rahaman Allah. An jinkirta kuma wanda suke cikin almutabasiri na da cewa kada tsarkinsu ya ruɗe su su ga cewa su wani ne su miƙe kafa domin ibn Aba'illahi Iskandar yana cewa bawan da zai aikata laifi yana jin tsoron Ubangiji yana ɗan da na sani a kan wannan laifin. ya fi bawan da zai na aikata aiki na nagarta kuma yana jin kai shi yana aikata wani aiki wato zuciyan bawan da take ɗarɗar take tsoro daga ubangiji na wani laifin da ta aikata ya fi zuciyan mai yawan bauta da ke jin cewa shi abidi ne ko kuma shi mai aikata aikin alkhairi ne insha Allah yau za mu karanta ayan gaba amma yau muna da karanta tambayoyi in mun cika minti arba'in sai a ɗaga mana hannu sai mu amsa tambayoyin da suka sauwaka insha Allah nisa'ukum harsul lakum halarumma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أني شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين Allah ya ci gaba da bayani ma manzon Allah sallallahu alaihi akan hukuncin mata din ya rasulullahi mata wato harkun lakum kaman gonan ku ne ku zo ma gonan ku duk tayin da kuka ga dama aka ce dalilin saukan wannan aya wani hadisin da Imam Muslim ya rawaita daga Jabiru dan Abdullah ce Yahudawa sun kasance idza atar rajulun ra'atahu min duburiha idan namiji ya sadu da matansa ta baya amma kuma saduwan a farjinta ya sadu da ita sai suna ce za a aiki ɗan al'ahwal mai hararagarki yahudawa suka canfa wannan to shine Allah ya saukar da wannan ayan domin wato mutanta abin da yahudawa suke faɗa na na cewa mutum ba zai ba zai sadu da matansa ta baya amma a cikin farjinta ba ba wai kuma ana nufin mutum ya sadu da matansa ta kubura ba subhanallahi wannan sabon Allah ne duk malamai sun yi ittifaqi akan bai halatta ma namiji ya kusanci matansa ta baya ba amma kuma ya halatta wa namiji ya kusanci matansa duk ta yanda yake so ko a tsaye ko a zaune ko a kishingiɗe a duk irin yadda kake so Allah ubangiji ya halatta maka haka shine Allah ya ce nisa'ukum harfun lakum matanku kaman gonakinku ne fatu harfakum anna shi'tum ku zo ma gonakinku ta yanda kuka ga dama ba a kayyade muku ba anna anan wajen anna takan zo da ma'anan wato tambaya takan zo da ma'anan bada labari kuma kamar misalin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce yayi bayan ya dawo daga Isra'il sai da Aisha take kaga ubangijinka yace sai ce nurun anna arahu haske ni ta yaya zan gani ta yaya zan riski hasken kaga anna a gurin istifhami ne ko ko su sun ce ba nurun anna arahu bane ya ce nurun anni arahu ni haske nake gani to anna takan zo da ma'anan istifhami kuma takan zo da ma'anan isbar ba da labari Allah ya ce fa su harfakum annati ku zo ma gonakinku ma'ana ku zo ma iyalanku ta yanda kuka ga dama Allah bai muku kaidi ba muddin ba su cikin jinin haiba ba su cikin jinin nifasi sannan kuma wato ba su cikin istihaba amma in tana istihaba ma an halatta mu namiji ya kusanci matansa in dai mace tana jinin da ba al'ada ba ba kuma nifasi ba an halatta mata ya kusance ta Allah ya ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da ayyukan alkhairi makawukan ku aka ce anan an shafe maf'ulu bihi Allah yana nufin wa qaddimu khairan li anfusikum ku gabatar da alkhairi makawukanku kula da wani ayan da yake cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa khairun wa a'zamu ajra duk abin da kuka gabatar ma kanku na aikin alkhairi to da ku same shi a gurin Allah a ajiye Allah ba zai walakanta muku abin da kuka aikata na alkhairi ba ko yaya kuka aikata dai da ku je ku same shi a tanada a gurin ubangiji wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wa'lamu annakum mulaquhu ku san cewa ku za ku haɗu da ubangiji haɗuwa da ubangiji alkhairi ne Allah yana ce idza ahabba Allahu liqa'a idza ahabba Allahu liqa'i ahbabtu liqa'ahu idan bawa ya so ya haɗu da ni sai ni ma na so na haɗu da shi wa idza kariha al-abdu liqa'i karihtu liqa'ahu idan bawa na yaki yana kin ya haɗu da ni ni ma sai ina kin haɗuwa da shi to haɗuwa da Allah ba shine abin tsoro ba makoma shine abin tsoro shi yasa a gaban wattaqullaha sai Allah ya ce wa'lamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin amma ya rasulullahi kai bishara wa mu'minai idan sun haɗu da ni din ba wai fargaba bane إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزموا أي إذا متم متوان سيزو kuma yana daga cikin wanda ya samu gaman katar na aikin alkhairi kuma ya samu karbuwa a gurin ubangijinsa Allah zai turo mala'iku mala'ikun suna ce maka la kaukun babu tsoro ba bakin ciki kar ka ji tsoron komai kuma kar ka yi bakin ciki sabila da zaka je ka haɗu da wanda yake son ka ne kuma idan kana bakin cikin da ka rabu da ƴaƴanka da matanka kana ganin suna son ka to za ka je ka haɗu da wanda yake son ka fiye da ‘ya'yanka da matanka shi ne Allah, la kawkun alaihim wa lahum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون أو آية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزموا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ذاتنا راراتين mu ne waliyanku a duniya mu ne majibantanku a duniya a lahira ma mu ne majibantanku duk abin da kuke so a lahira akwai walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un abin da kuke ikrari kuke so a ranku fidda ku samu nuzulan min ghafurir rahim yana nan Allah ubangiji ya tanada muku shi shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ce ana inda zanni abdi bi ni biyan da bawa na yake zato na to haka nake in yana mun zaton ubangiji mai rahama ne to zai zai sadda rahama idan yana mun tsoron ubangiji ne mai azaba to zai zai sadda azaba din sai yasa ake so ko da yake mutum ya zauna cikin kyakkyawan zato tsakanin sa da ubangijinsa Allah ce wa alamu ku sani annakum mulaquhu ko din nan za ku haɗu da ubangiji amma wa bashirul mu'minin ya rasulullahi kai bishara wa mu'minin bisharan da zaka musu shine Allah ya tanada musu abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba hanci bai taba shaka ba hannu bai taba tabawa ba na ni'imomi mumini kar ya ji tsoron komai na haduwa da ubangiji Allah ya saka mu cikin rahama Allah ya saka mu cikin mu'minin albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم Allah sai ya bayyana wa muminai cewa sabila da a cikin zamantakewan aure akan samu rantsuwa to sai Allah ya bidito da maganar rantsuwa aka ce wannan aya ta sauka ne akan sahabin manzo Allah sallallahu Abdullahi bin Rawaha ya yi rantsuwa akan ba zai sake magana ma Bashir bin Nu'man ba dukkan su sahabban manzon Allah ne Bashir bin Nu'man yana auren ƴar uwarsa sai wani abu ya haɗa su har rabuwa ya faru tsakaninsa da ‘yar uwarsa. Daga baya sai Bashir bin Nu'man ya dawo yana neman matansa yana son ya mai da ita. Sai Abdullahi bin Rawaha ya ce ai ni magana ma na haramta ma kai na sake magana da kai na yi rantsuwa da Allah ba zan sake magana da kai ba ballantana na shiga cikin lamarin tsakaninka da ‘yar uwata ba zan sake maka magana ba. Allah sai ya saukar da wannan aya wala taj'alu Allah urzatan tarku saka Allah wato rantsuwa da Allah ya zamo muku garkuwa tsakaninku da aiki na nagarta urzatan li aymanikum wala taj'alu Allah urzatan li aymanikum ya zamo muku garkuwa kabila da rantsuwan da kuka yi an tabarru ku ce ba za ku yi nagarta ba wa tattaku ko ku ba za ku ji tsoron Allah ba wa tuslihu bainan nas ko kuma ba za ku yi aiki na gyara tsakanin al'umma ba wato kada ku saka rantsuwa da Allah ya hana ku yin aiki na nagarta kamar misali wani abu ya haɗa ka da wani ka ce wallahi ba zan sake maka magana ba to Allah ba ya son haka ko da ka rantse Allah yana kiran ka kai kafara ka dawo yi masa magana ya ji alkhairi akan gaban da zaka yi da shi dan albirru duk wani aiki na nagarta shine ake kiransa da albirru duk wani makarimul akhlaqi shine ake kiransa da albirru Allah yana faɗa mana laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين حذوا قرشن آيان دي دو وني أيكي نانا قرشاكي نا أيكي كرن شدا البر تو الله يتي كده كنا رنقوا رنقوا دا دي سكا قوى يهانا فين أيكي نانا قرشا سبيلا دا ولي تشي هكا دا يفارو كمان كتي أي والله بغن داود ما كانا بقى na sake ta wallahi na sake ki bazan dawo da ki ba shine aini Abdurrahman al-Akbari yace wa aymani salati garan tuwan shika to idan ka rantsi akan abu kace wallahi bazan sake yi ma wani magana ba Allah kuma ya ce babu abin da yake so kaman sulhu tsakanin al'umma la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas to idan ka duba wato alkhairin da ke cikin musalaha da zaman lafiya to Allah ya ce ka ka rushe rantsuwan nan naka kai kafara sai ka dawo ka aikata wannan aikin na nagarta an tabarru ku ce ba za ku yi nagarta ba ta hanyar wannan rantsuwa din wa tuslihu bainan nasi ku ce ba za ku daidaita tsakanin mutanen da suka samu rashin jituwa ba ku rantse ku ce ba za ku sake shiga harkan wani da wani ba to Allah ya ce kada ku saka Allah ya zama muku mai hana ku ko kuma ku saka Allah garkuwa rantsuwa da Allah ya zama muku garkuwa akan aikin nagarta an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas ku daidaita tsakanin mutane wallahu sami'un alim Allah ubangiji yana ji kuma yana gani duk abubuwan da kuke aikatawa Allah yana ji yana gani wannan yana nuna cewa mutum ya kula da kyau wajen rantsuwa ba a san mutum ya yanke hukunci lokacin yana cikin fushi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarni mutum da kar ya yanke hukunci lokacin da yake fushi annabi ya ce Allah yana son wasu mutane a cikin mutanen da Allah yake son sa akwai wanda yakan mallaki kansa man malaka nafsahu hina yarghabu ko kuma hina yakbabu wanda ya mallaki kansa lokacin da yake fushi bai zantar da wani hukunci ba dan duk hukuncin da ka zantar da shi lokacin da kake cikin fushi to za ka zo kai dan da na sani kai ma akan wannan hukuncin wataƙila to shi yasa ake son mutum ya zamanto yana da haƙuri idan kuma ka rantse da Allah ka ce wallahi ba zan yi kaza ba kuma wannan kazan aiki ne na nagarta to Allah ya maka umarni kai kafaran wannan rantsuwan sannan kuma ka aikata wannan abin dan haka Allah yake so ولا تجعلوا الله أرغة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس wallahu sami'un alim Allah ubangiji yana jin abubuwan da kuke wato faɗa kuma Allah yana ya san ayyukan da kuke aikatawa kuma zai saka ma kowa dangane da abin da yake yi yasa yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu kiyaye su yawan rantsuwa yawan rantsuwa rantsu yawan rantsuwa abin zargi ne idan ba mu manta ba Allah subhanahu wata'ala ya kuce ati dan wa'ilu da yawan rantsuwa Allah ya ce wala tudi kullaha allatin mahin kar ka bi mai yawan rantsuwa wallahi kaza wallahi kaza kuma wannan rantsuwan ba akan gaskiya bane duk lokacin da mutum zai yi rantsuwa sun ce rantsuwa kashi uku ne akwai rantsuwan da ake mata kafara akwai rantsuwan da wato babu wani abin da ke kafaranta sai dai istighfari kawai yawan istighfari akwai rantsuwan da kuma wannan rantsuwan lagauce wanda ita zamu karanta ta a gaba insha Allah to rantsuwan da bai zamo dole ba ka tsaya kana rantsuwa duka wannan ba alkhairi bane daban da ko dan mutum yana yana kasuwanci wallahi na saya kazan nan da kaza ne wallahi kaza wallahi kaza to Allah yana fushi da wannan manzon Allah ya faɗa Allah yana fushi da albayya'ul hallahu dan kasuwa ne yawan rantsuwa daga magana kaɗan yayi rantsuwa daga magana kaɗan yayi rantsuwa ana kwashe masa albarkan kasuwancinsa duk kasuwan da za ku yi karka suka yi rantsuwa babu alkhairi da shi ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم
لا يواكبكم الله بالذي في أيمانكم ولكن يواكبكم بما كسبت قلوبكم والله غفور والله غفور رحيم والله غفور حليم
لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لا يواخذكم الله Allah ba zai kama ku ba billahu da rantsuwa ya shashe rantsuwan da ba a yi shi da manufa ba kamar misali wani ya zo gurinka suna gaisawa da shi salamu alaikum wani kana lafiya lafiya kalau yayi gida lafiya kalau lafiya dai eh lafiya kalau bayan kun gama gaisawa sai ka ce wallahi ya tuma na ma ba ta da lafiya kaga ka ce wallahi lafiya kuma ka ce masa ba lafiya to kaga wannan rantsuwa ne ba ka yi shi da manufa ba ko kuma wani ya ce maka kaza ka ce eh wallahi a'a wallahi irin wannan dai irin rantsuwan da ake yin sa ba da manufa ba rantsuwan da kake shigo da shi cikin magana ba tare da ka kulla cewa za ka yi rantsuwa ne rantsuwan da yake da doka cikin shari'a ba rantsuwa ne ta kawo shi cikin wato rafkana haka to la yuwafiqukum Allah Allah baya kama ku bil labwi da ya shakkar rantsuwa fi aymanikum fi kirran karantan walakin sai dai yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum yakan kama ku ne da abin da zuciyanku ya aikata sabila da Allah shi yana duba zuciyan bawa ne sai ya maka hukunci da zuciya Allah baya duba zahiri shi yasa manzon Allah ya ce innamal a'malu binniyati shi kowane aiki yana tare da niyya niyyan ka na aiki shine zai kubutar da kai a wannan aiki to da yawa mutum zai aikata wani aiki yayi kuskure cikin aikin sai a ba shi lada a aikin sabila da niyyan ka niyya ne mai kyau to da yawa mutum yakan yi aiki mai kyau a zahirin aikin gashi mai kyau ne amma sabila da munin niyyarsa ba za a ba shi lada ba sai dai a ba shi zunubi sai za malamai suke ce zuciya shine muhallu nazarin lahi shine gurin da ubangiji yake duba a jikin bawa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah bai duban kamanka bai duban suranka bai duban jikinka Allah yakan duba zuciyanka ne ya duba aikinka shi yasa manzon Allah ya ce annasu halka illa al-alimuna والعالمون هلكا إلا العاملون والعاملون هلكا إلا المخلصون والمخلصون على قبر yace dukkan mutane sun halaka malamai su ne wanda ba su halaka ba malamai ma sun halaka masu aiki da ilimin su ne ba su halaka ba masu aiki da ilimin su ma sun halaka masu ikhlasi su ne ba su halaka ba za Allah yake wal mukhlisuna ala qabari su ma masu ikhlasin suna tsakani shi yasa ka nemi taimakon Allah cikin samun ikhlasi cikin kowane aiki ikhlasi shine zuciyar kowane aiki ka tsarkake wato aikin ka ma Allah ta'ala wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din anan ne malaman sufaye suke faɗan wato lubbul lubbi na ibada lubbul lubbi na ibada shine ka bauta ma Allah kana tsantsance masa ibada to kana bautansa ne duk da shi yace zai baka aljanna in kai wannan bautan to aljanna kuma wata ni'ima ne wanda muhdatha ce Allah ne ya farar da ita to a kana bautan Allah ne domin Allah ya cancanta ka bauta masa ko babu komai sannan kuma kana tsoron Allah ne domin Allah shine abin tsoro kamar misalin abin da Rabi'atul Adawiyya ta faɗa ta ce ya ubangiji ba na bautan ka domin domin domin muradin aljannan ka ba na raina aljannan bane ya Allah a ina bautan ka ne domin girman ka da kaunan ka da son ka ya Allah ba na tsoron wutan ka ya Allah ina tsoron ka ne kai ne abin tsoro akwai wani mahaukaci zai shige sai ya ga wani mutum mai yawan bautan Allah yana ta kuka yana ta kuka yana ce ya Allah ya Allah ka sa ni cikin aljannan ka kamar rahma ya Allah nama na ba zai ɗauki wuta ba ya Allah ban da ƙwarin da zan zauna a cikin wuta na jure ya Allah ya ubangiji ka tsare ni da wuta sai mahaukacin ya samu maka dariya yace kai duk bautan Allah ka a iya nan ka tsaya yace me yasa kake dariya yace dariyan da nake yi shine wato kai kana bautan Allah ne sam'an wa khawfan kana faɗayin wato wato ni'ima kuma kana tsoron wuta yace amma da zaka bauta ma Allah hubban wa shauqan kana son Allah kana degen Allah da ya zama to fiye da ka bauta ma Allah domin kwaɗayin aljannarsa da tsoron wutansa amma mataki mataki ne ai Allah ya faɗa mana akwai abin da ya fi aljanna wa ridwanu min Allah akbar yardan Allah ya fi aljanna to akwai wanda su suna bautan Allah ne dan neman yardan Allah ba kuma bayan neman yardan Allah ba shi yasa wanda suke tafiya zuwa ga Allah da akwai akwai malaman al'ulama kenan sannan akwai abiduna masana wato masu yawan ibada kenan akwai al'arifuna su kuma masana Allah kenan kowanne da akwai nau'in tafiyan da ke yi shi malami yana tafiya ne zuwa ga Allah ta hanyar abin da ya iktisadin sa a hankali na karatun da ya koya shi kuma abidi yana tafiya ne zuwa ga Allah ba tare da yana wajen wani abin da ba Allah ba shi kuma arjin yana bautan Allah ne cikin mataki na hakika a bautan Ubangiji din. Mataki na hakika shine baya ganin komai baya muradin komai baya son komai sai Allah shi kaɗansa. Wannan shine mataki matakin bauta. Shine Shehu Tijjani radiyallahu anhu yace akwai masu bautan Allah a maqamul ibada akwai masu bautan Allah a maqamul ubuda akwai masu bautan Allah a maqamul ubudiyya kuma kowanne matakin ta daban-daban ne masu bautan Allah a maqamul ibada su ne waɗanda suke bautan Allah a maqamul islami masu bautan Allah a maqamul ubuda su ne masu bautan Allah a maqamul imani masu bautan Allah a ubudiyya kuma su ne masu bautan Allah a maqamul ihsani su ne wanda suka samu usuli tani wanda su ba su hangen wani abin da ba Allah ba to Allah yake la yu'akhidukum Allah bil laghwi fi aymanikum Allah baya rike ku da wato ya sassar rantsuwa cikin rantsuwan ku walakin sai dai ubangiji yu'akhidukum yana kama ku ne bima kasabat qulubukum da abin da zukatan ku ta aikata wallahu ghafurun halim Allah ubangiji ne gafara ne kuma halimu mai afuwa ne ya yi talala wa mai laifi ranar kiyama kuma ya kama shi da laifin shi ne abin da ake ce na istidraji wato talala wanda annabi ya ce inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akabahu lam yuflih Allah yana talala ma azzalimi kaga yana ta abubuwan da ya ga dama kaman an bar shi ne amma Allah yana jiran ranar da in ya rike shi ba zai kubuta ba wannan rana din shine bayanin da na mana a ayan baya akwai allaghau cikin rantsuwa akwai alyamini rantsuwan da mutum idan ya yi wannan rantsuwan to ya zama dole ya aikata wannan abin da ya yi rantsuwan a kai idan bai aikata ba kuma kafara ya kama shi koko ya ranta ya ce ba zai yi kaza ba sai ya aikata kazan to nan ma kafara ya kama shi to rantsuwa kuma wanda imamu malik da imamu abu hanifa suka ce wannan rantsuwan baya da kafara kafaran sa shine istighfari kawai shine mutum yayi rantsuwa akan ƙarya kuma ya san ƙarya ne kamar mutum ya je kotu ya rantsi ya ce ya rantsi da Allah da kaza da kaza da kaza ya ga kaza da idansa kuma bai ga wannan abun ba wanda ake ce maka shahadatu zuwa wanda manzon Allah yana kirga manya-manyan kaba'ir bayan ya gama lissafawa a ƙarshe sai ya ce wa ƙauli zuwa wa shahadatu zuwa manzan Allah ya yi ta maimaitawa har sai da manzan sabon manzan Allah suka ce mai tafi saka ta ya rasu ba ke kai san sa dama ya yi shiru dama bai yi shaidan zurɗin ba ana faɗan manya-manyan laifukan da suke sai mutum wuta manzan Allah ya ce da shaidan zur abinda ba a yi a gaban ka ba ka ce an yi abinda ba ka gani ba ka ce ka gani abinda ka gani ma ka ƙara mata gishiri ka ƙara ƙarerayi a kai to babbar rantsuwan da tafi kowanne muni shine mutum yayi rantsuwa akan ƙarya kuma ya san ƙarya yake yi to wannan rantsuwa idan ba yawan istighfari ba babu abin da zai kankara wannan babu wani laifin da za a ce mutum yayi shi Allah ba zai gafarta ba amma akwai laifin da idan mutum yayi wannan laifin to abin da zai gafarta wannan laifi shine Allah ya jarrabu wannan mutumin da wasu masibobi da wasu bala'o'i ta dalilin wannan sai Allah ya kankare masa zanubinsa shi yasa rashin lafiya ma kafara ne idan ka ga mutum yana rashin lafiya to ana kankare masa zunubin sa manzo Allah ya ce kai mumini ko kaya ya kaka kaya ta soke shi to wannan kayan ana kankare masa zunubi da wannan tukan kayan da yake ballanta na ma ya fada cikin musiba walakin yuwafiqukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim Allah ne gafara ne halimun kuma ne yafiya ne wa mutumin da yayi rantsuwa da gangan yana masa talala har ranar kiyama ya kama shi da wannan laifin ya ce masa ba kai ka aikata kaza ba ba kai ka aikata kaza ba ba kai ka aikata kaza ba bayan ya tabbatar da haka kuma sai Allah ya aikata abin da ya ga dama akan wannan bawa in ya ga dama ya gafarta masa idan ya ga dama ya saka shi a wuta Allah ubangiji ya gafarta mana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tsaya anan za mu karanta tambayoyi da tambayoyin suna da dan yawa kuma mun yi alƙawari wa mutane akan za mu amsa ku dai bayan ɗaya. Mun kai minti talatin yanzu? To sai mu amsa tambaya daga nan. Bismillah.
Assalamu alaikum. Wannan mai tambaya ce da fatan malam ka sha ruwa lafiya. Allah ya ƙara maka imani da ilimi ga tambayoyi na kamar haka ni ne ina azumi sai ne mafarki sai yi hukuncin azumi na
ai mun ji tambayan ko yana azumi yayi mafarki ma'anar mafarki shine yayi mafarkin yana saduwa da mace sai ya tashi kuma ya gama ni a jikinsa to me ya hukuncin azumin nasa to wannan bai karya masa azumi ba illa iyaka zai tashi yayi wanka kamar yadda ake yin wankan janaba idan dai mutum yana bacci ne yayi mafarki to Allah ubangiji ya yafe wannan babu wani laifi a kai sai dai idan mutum idan sa biyu ne yayi wani dalilin da wato ko ta hanyar jima'i ko ta hanyar kallo ko ta hanyar istimna'i mani sai ya fita to wannan mutumin kafara ya kama shi kafaran nan kuma azumi sittin ne amma idan a mafarki ne yayi mafarki ko kuma makamancin haka to an yi ittifaki akan cewa babu komai a kansa Allah ubangiji ya dauke ya yafe da fatan an fahimta na'am
bayan sa na biyu yace shin mai azumi zai iya yin aswaki da ɗanyen ice kuma in yana aswaki yana haɗe shi wannan ɗanyen ice ne hukunci
wai shin mai azumi zai iya aswaki kun ji tambaya ɗin mai azumi baya aswaki da ɗanyen itace baya yin aswaki da ɗanyen itace yakan nemi itace ne busasshe wanda babu ruwa a ciki sai ya yi aswaki da shi idan mai azumin ya tabbatar da cewa zai iya kiyayewa ba zai haɗiye wannan ruwan ba an ce makaruhi ne ya yi da ɗanyen amma in ya tabbatar zai haɗiye wannan ruwan to laifi ne don duk wani abin da zai shiga maƙogwaransa ya je zuwa ga cikinsa wannan abin zai karya azumi na haka mai azumi yakan yi aswaki ne da busasshen itace amma idan baya azumi manzon Allah ya sunnanta masa yayi da danyen itace ya filada sabila da aswaci yana daga cikin ibadu manzon Allah ya yi umarni da shi kuma manzon Allah ya so ya sunnanta mutum yana yin aswaci tsakanin salloli gaba daya har yana ce laula an asufa ala ummati la amartuhum bis suwaki min kulli salatin madadin kan na tsananta ma al'umma na bada na saka su suna yin aswaci a kowane lokacin sallah da fatan an fahimta na'am
tambayar sana gaba yake mutum ne ya yi ruku'i sai ya ji kamar iska ya fita masa mai kama da hutu ya hukuncin sallan sai
mutum yana sallah sai ya ji kamar iska na hutu ya fita masa yana ruku'u ko yana sujada to hakan mata kashi kashi ne akwai iskan da dai ya fita masa wanda ya tabbatar da cewa wannan iska ne na tusa karara ya tabbatar da haka to wannan zai yanke wannan sallah ya je ya yi alula ya zo ya faru wata sabuwar sallah amma idan ya ji kamar iska amma kuma ba iskan ba ne dan manzon Allah ya ce shi dan yakan zo ma dan uwanku sai ya masa hura a tuburansa sai ya ji kamar ya fitar da iska kuma ba iska ya fitar ba domin ya saka masa kokonto ne da shakka a zuciyarsa yasa Allah yake min sharri waswasil kannas alladhi waswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas ya saka waswasi dangane da tusanai ne ko ba tusanai ba to idan dai kai a zuciyanka ka kudurta cewa lallai wannan wani waswasi ne ya faru da kai ba tusan kai ba to ba za ka yanke sallan ka ba manzon Allah ya ce in ɗayan ya ji haka ya ci gaba da sallan ka kawai amma ba za ka yi tusa karara ka san wannan tusa kai sannan ka soje a kan cewa manzon Allah ya ce shedan yana hura ba a a wannan tusa ne da akwai bambanci tsakanin hutun da za ka yi da kuma hutun da shedan zai hura shedan wanda hutun shedan din zai hura za ka ji alama ne kaman wanda kuma kai kai za ka ji tabbas in kai kai din sai da haka a kiyaye tsakanin wa'annan guda biyu idan dai har ka tabbatar da wato ba hutun ba ne wani alama ne ka ji mai kama da hutun kuma zuciyanka ya fi rajahi a kan ba hutu ba ne za ka ci gaba da sallanka kuma sallanka babu laifi a kan sallanka Allah ya gafarta mana idan kuma ka tabbatar da cewa hutun ne to sai ka dama yuri buka ila ma la yuri buka sai ka bar abin da kake kokonto na cewa kai an yi ma tutan nan tutan ne ai bai ma fito ba tukuna ma dan manzo Allah ya ce babu sallah ga wanda yake toshe al-akhbathayn al'akbasaini shine tuta ko fitsari fitsari ya mace ka kai ta sallan haka kana nutsewa kana son sai ka idar da sallan ka je kai manzo Allah ya ce dan ku bai da sallah in yayi sallah yana tare fitsari ko kuma yana tare hutu haka ko yana tare kashi haka bayan gida babu sallah gare shi to sai a kula da kyau idan dai mutum ya san yayi hutun ne zai sani daga zuciyarsa zai sani idan kuma ma ba hutun bane waswasin shedan ne daga zuciyarsa zai iya sani wallahu ta'ala a'lam na'am tambaya na gaba yana tambaya kan cewa limami ne ya yi rafkanuwa a sallan tarawih shin akwai sujuda a kan a kan shi
limamin da ya salla a rafkanuwa a sallan tarawih zai sujuda idan rafkanuwa ne da ƙari zai sujudan ba'adi idan rafkanuwa ne da ragi zai sujudan qabli kamar yadda yake cikin sallan farilla to a cikin sallan nafila ma haka ne idan mutum yayi rakkanwa to zai yi sallan qabli eh zai yi sujuda sujudan da ya dace da wannan rakkanwan da yayi idan ya dace da ba'di ne yayi in ya dace da qabli ne yayi ba zai bari ba ce dan sallan nafila ne babu sujudan a kansa dan wasu ma sun ce idan sujudan sujuda ta kama ka cikin sallan nafila to wannan sujudan wajibi ne a kansa ba ba ba sunna bane ta yi wannan sujudar in sujudar rafsanuwa ne ita kuma sallan ka to kam ɗinta sunna ce amma idan sujudar ya kama ka to wajibi ne ka yi sabila da ka shiga cikin sallar da fatan an gane masha Allah
bana gana cewa malam limami ne ya mance da tahiyar tahiyar farko mu kuma muka masa tasbihi bai bai dawo ba sai ya yi su jiran baji mu kuma ana bin ragowar raka ɗaya yaya za mu
to idan na fahimci tambayan mai tambayan yana nufin sun zo sun samu limani ya riga ya su da raka'a ɗaya sai suka bi shi sallah a cikin binta sallan nan sai ya yi rafsanuwa to da ya rafsanwa bayan an idar da sallah rafsan wannan sai ya ne ya manta da yi ba to dama a ka'ida malaman malikiya sun ce idan mutum zai yi zaman tahiya na farko sai ya rafsana ya riga ya miƙe gaba ɗaya to idan dai har kafansa da gwiwansa sun rabu da ƙasa to ba sai ya dawo ba amma idan kafansa wato idan hannayensa tafukan hannayensa ba su rabu da kasa ba ya dai yunkura ne zai tashi sai ya tuna da bai yi tahiya ba to sai ya koma ya zauna sai ya yi tahiyansa idan kuma ya riga da hannayensa sun rabu da kasa to shi kenan ba sai ya dawo ba ya yi sallansa bayan ya idar da sallansa sai ya yi sujudan qabli tunda ya yi rage ne kuma ya rage sunna ne mai karfi sai ya sujudan qabli to idan kuma mutum ya bi liman ana jin sa wata raka'a kamar misalin mutum ya zo bin limami a sallan isha'i wacce take da raka'a hudu to sai samu limamin ya riga ya da raka'a baya sai kuma ana cikin yin raka'o'in sai aka samu rafsanwa rafsanwan sujadan ba'adi to idan an idar da sallan zai bi limanin ne su yi sujudan ba'adin ko zai taso ne ya kawo wannan raka'a ɗin da ake bin sa to ba zai bi liman su yi sujudan ba'adi ba amma in qabli ne zai bi liman su yi sujudan qabli amma in ba'adi ne ba zai bi liman ba liman yana sallah ne sallah zai miƙe tsaye ya kawo raka'a ɗin da ake bin sa bayan ya kawo raka'a ɗin da ake bin sa sannan ya ya sallame bayan ya sallame sannan ya yi sujudan ba'adi da fatan an gane ina ga mai tambayan ta iya yiwa zai dace da amsan abin da ke tambaya cikin dan bayanin da nayi wallahu ta'ala a'lam na'am
bayan sa na karshe yana cewa malam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya mutu amma wasu sun ce bai mutu ba ina neman ƙarin bayani a cikin a cikin alqur'ani da hadisi
to wannan bayani ne mai faɗi da gaskiya annabi Muhammadu ya mutu amma wasu sun ce bai mutu ba yana neman hujjan da ke tabbatar da wato magana ɗaya a cikin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda aka rubuta ma kowane bawa mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi intiqali amma abin da ake cewa shine ba wai bai mutu bane a'a ya mutu Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai ne wafati ne mai mutuwa ne kuma masu mutuwa ne babu wanda yake da wanzuwa sai Allah ta'ala amma kuma yanda ni daki na shakiyar manzo Allah ya bambanta da na kowa mutuwansa ma ya bambanta da na kowa yanda ya fi kowa daraja to haka wato tafiyan manzon Allah ba zai zama daya da tafiyan kowa da kowa ba dan annabawa ba sa mutuwa gaba daya ya tabbata a hadisai da yawa manzo Allah ya ce ya haɗu da annabi Iyasu a wadul azra ya haɗu da annabi Musa a samiyatu hursa yace ya ga annabi Musa yana jan taguwansa tana ɗauke da igiyan kaba yana talbiya yana ce labbaik Allahumma labbaik annabi ya ce da idan sa ya ganshi kaga ai annabi Musa dai ya mutu shekaru dubbai amma gashi nan an ganshi kabila da mutuwan su ba irin irin mutuwa ne na annabawa ba a wani hadisin annabi yana ce ana akramu ala rabbi min an yatrukani fi qabri ba'da salati daraja na gurin Allah ya ji a ce Allah ya banne a kabari na sama da kwana uku ba wani annabi a wani hadisin kuma manzon Allah ya ce ba wani annabin da yake kai kwana arba'in cikin kabarin sa sai Allah ya tada wannan annabi sabila da haka Allah ya faɗa mana dangane da shahidai ma Allah ya ce mana hum ahya'un inda rabbihim yurzaqun ko ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات كركو فدا مو wanda aka kace su a fagen fama matattu ne bal ahya'un rayayyun inda rabbihim yurzaqun ana azurta su a gurin ubangijin to ballantana annabi sayyidu shuhada'i to dan haka intiqal daga wannan alamin na duniya zuwa wata alamin annabi muhammad yayi intiqali daga alamin duniya zuwa zuwa alamul barzakh tabbas babu wani mai rai wanda ba zai tafi wannan alamin ba amma intikalin manzon Allah ya bambanta da intikalin mu domin mu ma idan mun mutu ba mun kare bane muna nan duk abin da ke faruwa a duniya muna gani muna farin ciki da abin farin ciki me yasa idan za a shiga makabarta za a ce assalamu alaikum ayyuha ya ahla diyar wa inna insha Allah bikum lalahiqun aminci ya tabbata a gare ku ya koma abuta wannan gida kuma kowane rai yana kan kabarin kowane rai kamar tsuntsu haka yake yana tare da wannan jiki har sai lokacin da Allah ya hada jikin da ran aka tashi alkiyama sannan kowa da kowa za a sake dawowa ko a gidanku ne mamaci ya mutu to wannan mamacin duk abin da ke faruwa a gidan yana gani kuma yana da labari kuma ya sani kware da gaske ba wani bayanin ma an ce mamaci bayan matattu rayukan su yana taruwa a wani waje ba sannan kuma idan wani ya mutu ya taho za su yi maraba da shi a akago sannu da zuwa ina suwa na suke ina suwa na suke har sukan tambayi jama'a haka ina wani da muke tare da shi a duniya ina wani ina wani aka ce wani lokacin da su ce ina wani sai ba kwan yake musu ai wani shi ma ya dawo ba ku gaba da shi ba ne sai su ce ba mu gaishe da bai zo ba sai wasu daga cikin manya manyan ahwahu na wanda suke tare a gurin su ce ya zo ba su san lokacin da ya zo ba da ya zo ba a bar shi anan ba an kai shi wajen uwansa hawiya sai da haka rayuka wato rayuka ba su mutuwa jiki ne yake mutuwa yas'alunaka 'anil ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan shi ruhi amrul lahi ne shi ruhi baya mutuwa jiki ne yake mutuwa to sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati amma Allah ubangiji ya baki dama na rayuwa na baka'i na dawwama wanda ba zai kare ba cikin al'ummarsa Allah ya ce wa alamu anna fikum rasulullah annabi yana cikin ku sabila da haka da akwai hujjoji da yawa wanda suke nuna annabi ya yi wafati amma ba irin sauran wafatin mutane gaba ɗaya ba ya haɗu da annabawa a kudus ba ya haɗu da annabawa a kudus suka gaggaishe shi sannan ya je sama ya haɗu da su sai ka tambaya menene dalilin da ya sa aka raba haɗuwa ba a haɗu a sama ba kawai sai da ya haɗu da su a kudus sai aka je sama aka sake wani sabon haɗuwan sabila da haɗuwan nan da haɗuwan can da bambanci haɗuwan kudus an haɗu da su ne da jikinsu da rayukansu haɗuwan can kuma an haɗu da su ne a cikin wato a alamin ruhi wato a ruhin su aka haɗu da su kenan dan haka annabawa dukkan su suna nan mutuwan su ba irin sauran mutuwa ne na kowa da kowa ba kamar yadda mu mun yadda da cewa sayyidina rasulullah mutuwan sa ba irin mutuwa ne na kowa da kowa ba yana farin ciki da farin cikin al'ummansa kuma yana bakin ciki da bakin cikin al'ummansa kuma yana cewa babu wani wanda zai yi min salati ya tabbata cikin hadisin Imam Ahmad manzo Allah ce babu wani wanda zai ce min zai yi min salati ko ya min sallama sai na tashi na amsa salatinsa kuma na amsa sallamansa sannan na koma ingantaccen hadisi ne wannan ko kuma manzo Allah ya ce babu wani wanda zai aikata aikin alkhairi sai na san da wannan aikin kaga ko tun da zai san da wannan aikin a ce wane ne dan wane dan wane dan wane manzon Allah babu wanda bai sani ba in dai kai mumini ne musulmi ne kana sallah kana azumi kamar yadda uwa ta san ƴaƴanta to manzon Allah ya san kowa in kaya aikin nagarta da a ce wane ne yayi ya rasulullah in na aiki in na nagarta ne yayi madalla da shi idan mummuna ne kuma ya nema mana gafaran Allah shi yasa har a yanzu idan zunubai suka lullube ka idan ka tafi kabarin manzon Allah ka je ka fadi ka nemi gafaran Allah magana ya kare ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما da mutum zai zalunci kansa ya aikata ayyuka na asha ya je gurin manzon Allah ya faɗi ya yi kuka a gaban manzon Allah idan annabi ya kai shi gurin Allah Allah zai karɓe shi da fatan mun gane to mu ji tambayar gaba
wannan musulmi ta turo ta ce tana neman ƙarin bayani akan yadda ake yin saki a musulunci da kuma ya halatta a yi sai a yi saki mace tana da ciki
ba a yin saki mace tana da ciki idan ma ana yi wannan sunansa talaqul bid'i shikan bid'a akwai talaqul sunni wanda akan yi wannan shikan ne lokacin da aka tabbatar da mace ba ta cikin jinin al'ada ta yi tsarki ta yi tsarki ba ta cikin wani jini to idan aka yi saki a wannan lokacin shine ake kiransa da talaqus sunni amma mace idan tana da ciki eh akan iya yin saki mace tana da ciki amma ba a son haka ana son mace ce ta zamanto tana cikin tabbacin cewa babu wani igiya ko kuma wani abu da ke tsakani sai sakin ya kasance haka dai musulunci ya fito shine ake kiransa talaqus sunni amma idan aka saka mace tana da ciki wato iddanta shine ta aihu idan da za a saki ta da safe da yamma ta aihu to ta gama iddanta zuwa dare ma za a iya daura mata aure domin duk da cewa za mu zo nan gaba kaɗan mu shiga cikin bayanin kika ɗin kuma ina tsammanin insha Allahu a ciki za ki samu bayani gamsasshe dangane da hukunce-hukunce na shika da kuma matsayin shika a cikin addinin musulunci da kuma yadda ake gudanar da shika ina ganin insha Allah za mu zo nan kusa kusa za mu karanta ayoyin da suka shafi haka gobe ne ma insha Allah na'am
wannan mai tambaya yana tambaya kan cewa da fatan malam kashin ruwa lafiya ya ce wai zai iya barin matansa ta je sallan tarawihi ko kuma sallan tahajjudi da ake yi ya halatta ko bai halatta ba
Allah bai hana mata su je masallaci ba manzon Allah ma bai hana ba manzon Allah ce la tamna'u ima Allah masajidallah kar ku hana bayan Allah mata su je masallacin Allah amma abin da yake wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar manzon Allah ya ce fiyayyen ibadan da mace da ta yi ta yi shi a dakin mijinta dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da cewa mace idan a gidanta da akwai ɗakuna ko ta yi sallah a can cikin ƙuryan ɗakunan gidanta ya fi ta fito ta yi a tsakar gida ta yi a cikin uwar ɗaki ya fi ta fito ta yi a falo sallan farilla ma Allah bai fardanta wa mata su je masallaci ba ballatana sallan da da da da da sunna ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba farilla bane nafila ne sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu a zamaninsa matansa tana zuwa sallan tarawihi din ya hana ta ta ci gaba da zuwa ya hana ta to da ya da ya fahimci illa na fitan matan zuwa ga sallan da kuma irin abubuwan da ake samu na yadda shedan yake samun wajen da zai hada mummunan hatsari sai ta dina umaru da daddare ya saki lokacin da take sasuwa daga sallan ya buya a zaure ta zo shigewa ya bi ta a guje kama ta ya rungume ta ta kwace bata san shi bane ya sake bin ta ya ruko ta da kyar ta dawo gida tana haki wace gari sai da ya amiral mu'minin duniya ka duniya ya bace ta amiral mu'minin kaji kaji kaji jiya ba dan Allah ya taimake ni ba wani katon mutumi da ya biyo ni Allah ne kawai ya kiyaye ni sidna umar yake kun ga abin da na faɗa miki ko daga nan sai ta bar fita to idan a zamanin sidna umar za su hana matan su fita sallan tarawihi sabila da kula da hatsari na yau da gobe to a zamanin mu sai fi cancanta a tsara mata a katangance su ga barin fita da daddare balle ma sallan tahajjudi kaci kai ta cin karo da mata suna yawo wasu sun fita sallan tahajjudi sai kuma ka samu halamujin ta na gida na ta shan nishari ya turo matan ka ta zo sallan tahajjudi sallan tahajjudi sallan tahajjudi babu yanda aka ce mace ta fito ta yi sallan tahajjudi babu shi mazan ma babu nassin da zaka kawo wanda manzon Allah yake ta hadisi sallan tahajjudi babu bid'a ne bid'a da kake zakin baki kake cewa kullu muhdathatin kullu muhdathatin bid'a to bid'a ne manzon Allah bai taba tara mutane mu sallan tahajjudi ba amma dai sunna na sahabban manzon Allah ya koyar da haka to kaga babu yanda za a yi a ce addinin musulunci ya hana ko ko ba za a ce ya hana ba ya ce a ce mace tana fita sallan farilla ma to ina kuma a ce sallan nafila sallan nafila ma cikin dare wanda ido na ganin ido ma musulunci ya nuna kar a bar mata suna fita haka sai da Fatima ta ce siyayyen mace ita ce mace da za ta zauna a gida dan haka ina ba da shawari iyayenmu mata da yawa suna son ibada kuma da yawa wanda suke fita wajen sallan tarawih son ibada ne yasa suke zuwa to ina ba da shawari masu yin nafila daga mata su daure suna yin nafilan su a daki wallahi ya fi lada in ji manzon Allah wallahi ya fi karkuwa in ji manzon Allah sallan tahajjudi kuma kada ki yadda ki fito sallan tahajjudi kada ki yadda kina mace ki fito sallan tahajjudi ki yi tahajjudi ki a gida tahajjudi ko raka'a biyu kika yi kika kwanta kika yi bacci kin yi tahajjudi ko raka'a hudu ko raka'a shida ko raka'a takwas ko raka'a sha biyu duk yadda kika yi gwargwadon abin da kika yi gwargwadon yadda Allah zai karba shi Allah zuciyar ke ke dubawa ba wai yana duba wani wato na iya bane ko kuma a san ana yi ba Allah na duba zuciya ne sabila da haka mu kula da kyau ya kamata a katangance mata gaban su ta sallar tahajjudi wannan ba sunnan manzon Allah bane amma maza babu laifi su je amma cikin dare kayan dare ka hadu da mace ta fito sallar tahajjudi wannan abun mummunan bid'a ce mazan ma inda za su iya yi a gida su kadai mutum ya juri gudanar da ibadarsa ba zai kosa ba ko yayi a gida ya fi alkhairi amma kula da idan a gida ne za ka ji ka kosa amma idan a cikin jama'a ne za ka na jin kuzari na kai sai yasa aka ce ka je cikin jama'an kai amma mace kan cikin dare da bata sallan tahajjudi babu yanda za ka kawo yanda sunna yanda kake da madogara cikin sunnan manzon Allah akan wannan to ashe bid'a amma da wani da ake yi hun kaza bid'a ne kaza sunna ne kaza bid'a ne an san bid'an da ake ce mata bid'a amma a ce ma kowace bid'an bid'a mana ba za a faɗa ba Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a Allah ya tabbatar da mu akan sunnan manzon Allah na gaskiya Allah ya kara mu lamu shi lafiya da nisan kwana muna da sauran lokaci ne na'am to to muna da sauran tambaya bismillah bismillah bari mu karanta wanda aka rubuta na'am eh eh idan dai ba da kai ya zo ya ya zo ya samu ya samu raka'a biyu raka'a biyu kuma ya wuce shi to a raka'a biyun da ya samu din kablu bata faru ba ba adu bata faru ba a raka'a biyun da ya samu ta iya yiwa a raka'a biyun da suka shige shi anan kablu ya faru da ba adu sai ya ga limamin sa yayi babu ruwansa da wannan tunda ba da shi aka yi ba wasu kuma sun ce tunda ya hau kan limamin sa ya hau kansa amma wasu sun ce babu ruwansa da wannan wallahu ta'ala a'lam na'am sai wani tambaya
don wannan eh har rubutu ana cewa wai da fatan malam ka shafa lafiya dan Allah malam ina neman ƙarin bayani a kan yazidu bin muawiya musulmi ne ko ba musulmi ba
me wannan tambaya ina fatan kun ji tambaya yazid ibn muawiya musulmi ne ko ba musulmi ba musulmi ne ba kafiri ba ne yazid ibn muawiya ɗaya ne daga cikin ja'irai wanda suka halatta jini kuma wanda Allah subhanahu wata'ala ya la'ance su ya nisanta su gabarin rahman la'antan Allah kuma ba yana nufin ka fita daga musulunci ba ne a'a bai fitar da su daga musulunci ba idan dai mutum ya riga ya ce la ilaha illallah bai zama kafiri ba sai in shi ya ce ya bar musulunci to duk cikin jarihan da ya aikata da abubuwan da ya aikata ba kawo yanda yake ya bar musulunci ba amma dai ya aikata ta'addancin da kazantan wa'annan ta'addancin duniyar musulunci ba za ta iya mancewa da su ba dan ya halatta jinin 'ya'yan manzon Allah kuma ya halatta ya ya sunnantar da zagin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abubuwan idan ana karantawa babu daɗi to amma ce maka kafiri kuskure ne amma idan ka ce Allah ya lance shi wannan kayi daidai Imam al-Bukhari yana cewa kullu yawmin wa kullu ardin li karbi minkum karbala wa asura'u ko أهل بيت النبي جبتم فطاب المدح لي فيكم وطاب الثناء جبتم الناس بالثقة وسواكم سودت البيداء والصفراء عن هطان مدحكم وإذا نمت عليكم فإنني خلفاء ya ku ahli baitin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ranan Karbala da Ashura sai na ji tafarfatan zuciya da bakin ciki wanda a wannan ranar ne aka yi na jikokin manzon Allah abin da aka musu bil asad sayyidina al-Husayn alaihi salam ya halatta jinin sayyidina Husaini ya aikata abubuwan da ya aikata wanda ba mahallin da zamu dawo mu fassara su bane dan abin da mai tambaya ya tambaya ya tambaya musulmi ne ko ko ba musulmi ba dan musulmi ne amma ba musulmin kirki ba musulmin banza wallahu ta'ala a'lam Allah ya ba mu sa'a Allah ya kara mu shugunan mu lafiya Allah ya kiyaye mana maulan mu shehi manya manyan magabatan mu waɗanda suke wannan gari da wajen wannan gari wanda suka rasu Allah ya musu rahma wanda suke raye kuma Allah ya ƙara musu nisan kwana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada Allah ya tara mu a gidan manzon Allah Allah ya tara mu a gefen manzon Allah mai wannan masallaci dan lawan din da Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya sa jinyar ya zamo masa kafara albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره وانتظاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته